نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من بركة سادوا أولا مسلاتي ميتار البركة مسلاتي عثمان بن عفان دكي باين صوهن إلا بانك أنا نشكين غرم بوتي a wannan rana ta juma'a wadda shi ne biyar ga watan rabi'un al'awwal shekara ta 1447 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wadda shi ya zo daidai da 29 ga watan takwas shekara ta 2025 miladiyya mun haɗu domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa a irin wannan lokacin a cikin wani littafi mai albarka muqaddimatul akhdari littafin da Sheikh Abdulrahman al-Akhdari ya wallafa muna roƙon Allah ji kansa da rahama ya gafarta masa a darasin da ya gabata a baya darasi na 41 muna nan dai a cikin babun fi sahwi babin da ke magana akan rafkanuwa a cikin sallah mun tafi da nisa wadda zamu iya cewa mun yi rabin babin domin muna cikin shafi na hamsin da uku ne a cikin littafin shafi na hamsin da uku wadda karatun da muka yi na ƙarshe mun tsaya ne daidai magana akan abin da ya shafi gyara wa liman idan liman ya samu kuskure a karatu to yaya za a yi mun tattauna matsala akan abin da ya shafi rike alkur'ani a bayan liman gabanin mu zo kan maganar su ma mu mun yi magana akan shi kansa liman ya rike qur'ani ya hukuncin sa sannan kuma su ma ma mu ya hukuncin su rike alqur'ani mai girma suna jiran wato kuskuren liman dan su gyara masa a karatu duka wannan mun yi shi a wancan karatun ba bukatun maimaitawa amma dai ina mana matashiya ne dan mu alakanta karatun wancan satin da kuma na yau wanda shine darasi na 42 to ya jama'a magana akan abin da ya shafi alfathu alal imam domin ya ce wa man waqafa fil qira'ati wa lam yaftah alayhi ahadun taraka tilka al-ayata wa qara'a ma ba'daha duk wanda yake a matsayin liman da yazo sai ya tike a karatu ko bai samu wani wanda zai daga shi ba to zai bar wannan ayan ya karanta in take biye da ita fa in ta'azzarat alayhi raka'a idan kuma hakan ma ya gagara ya kasa tuna hatta na gaban to wannan ba laifi kawai ma yi ruku abinsa babu abin da ya samu sallansa ba abin da ake bin sa bashi na sujadar rabkanuwa qabli ko ba'di to dangane da abin da ya shafi shi al-fathu alal imam gyara wa liman lokacin da ake sallah ma'anansa shine huwa tashihu khatihi wa tadhkiruhu ma nasiya athna al-qira'a wannan shine definition din al-fathu alal imam ma'ana shine gyara wa kuskuren liman da tunatar da shi abin da ya manta a lokacin da yake karatu a sallah karatun da ake ji karatu na bayyane ba wanda yake koyi ba wanda ba ma san me yake karantawa ba don haka karatun da yake na bayyane ya samu tuntube ko kuskure ko tikewa ko ya manta wani abu to sai a tuna masa wa yusamma it'amul imam wannan gyaran ana kiransa ciyar da liman it'amul imam ma'ana kamar liman kenan ya buƙaci a taimaka masa to sai a taimaka masa din wa huwa sunnatun fi sahihi min aqwalil ulama'i fil fardi wan nafl wannan gyara da ake wa liman sunna ce ba wai dole ba ne wannan shi ne mafi ingancin zance daga cikin zantukan malamai kuma wannan gyaran ana yin sa sawawun a sallan farilla ne ko a sallan nafila in dai ana jin karatun aka ji kuma tuntuɓen to wannan babu laifi don an gyara wa shi liman sawawun a farilla ne ko a nafila kuma ya gyara kuskuren a ci gaba walam ya kulmina la'immati biyu jubihi mutlakan illa fil fatiha a cikin malamai babu wanda ya ce wajibi ne sai an yi gyara wa liman sai kawai in a fatiha ne kamar da muka wuce wancan satin in a fatiha ne kan wannan dole ba za a bar shi ya tafi akan kuskure ba a tsayi da shi a gyara masa wannan karatun misali ya manta aya ko ya yi tsallaken aya to sai a tunatar da shi don ya dawo ya gyara domin fatiha rukuni daga cikin rukunan sallah amma fi ghairil fatihati fala yajibu amma idan ya kasance wannan gyaran da ya faru da shi ba a karatun fatiha bane gyaran ba dole bane a yi masa a iya kyale shi idan ta gagare kawai ya ruko abinsa ba dole ba wa bawwaba abu dawud fi sunanihi babul fathi alal imami fi salah cikin malaman sunna wadda suka yi wallafe wallafe a bangaren hadisai akwai al-imamu abu dawud as-sajistani a littafinsa na sunanu abi dawud ya yi babi mai suna alfatu alal imami fissala wato babin da ke magana akan wato buɗi wa liman idan ya samu kuskure ko tikewa a cikin karatun sallah warawa anil musawwari bin yazidin almaliki ya rawaita hadisi daga wani da ake ce masa musawwar sahabi ne ya ce shahidtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara'u fi salati wata rana ina halarci na shaida tare da ni aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu a cikin sallah fataraka shay'an lam yaqra'ahu sai annabi ya manta wani aya bai karanta ba fa qala lahu rajulun ya rasulullah bayan an idar da sallah sai wani mutum ya ce ya fuskanci annabi ya ce ya ma'aikin Allah tarakta ayata kaza wa kaza ka manta aya kaza da kaza a sallan nan bamu ji ka karanta ta ba kai tsallake faƙala sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah ya gaya mu wannan mutumin ya ce masa halla azkarta niha to me yasa baka tuna mun ba lokacin da ake sallan a yanzu kan sai da kabari kuma an idar ai da lokacin da ake sallan ka tuna mun to kun ga kenan wannan yana cewa akwai dama akwai bukatan idan liman ya samu irin wannan tikewa a karatun in akwai wanda ya gano to yayi kokari ya tunatar da liman dan karatun ya miƙe a cigaba da sallah wannan hadisin sahahu ibn khuzaima wa hasanahu al-albani ibn khuzaima yace sahihi ne isnadin sa al-imam al-albani kuma ya dan sako da shi mataki na biyu yace hasan ne bai kai matakin sahihi ba alai halin dai hadisi ya inganta don haka lalle haka ta faru da annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka saukarwa qur'anin kansa yayi kuskure yayi mantuwa a karatun kuma har ma yake ce don me ba a tuna masa ba lokacin da ake sallah ba iya wannan ba abu daud ya kuma kawo ruwaya daga abdullahi dan umar abdullahi dan umar ya ce lalle annabi sira da amincin allah su fata a gare shi salla salatan ya yi wata salla faltabasa alaihi sai karatu ya rikice masa falamma faraga lokacin da annabi idan da sallan qala li ubay ibn ka'bin sai annabi ya kira ubay dan ka'ab ɗaya daga cikin kutabul wahyi wanda yake rubuta wahayi yace a shahidta ma'ana sallan da muka yi dazun nan tare da kai muka yi kana nan aka yi ta qala na'am ubayyu dan kab yace kwarai ina nan ya rasulullah akai wannan sallan qala sai annabi yace masa fa ma mana aka an taftaha alayya me ya hana ka kamun bude ka gyara mun karatu na na tike na rasa yadda zan yi ba kamun gyara ba kuma kana nan a matsayin ka na qari'i kwararren makaraci mahaddacin alqur'ani to kun ga wannan yana cewa kenan lalle akwai gurbi na yin gyara wa liman idan yayi kuskure a karatun sallah wannan hadisin sahahu ibn hibban ibn hibban al-busti shine wanda ya inganta hadisin to idan muka ci gaba da karatun za ku ga shafi na 53 yace su'al tambaya ma hukuman fataha ala ghairi imamihi menene hukuncin wanda yayi gyara ma wanda ba limamin sa ba wato liman na sallah da shi da wasu kai kana gefe sai ka ji liman ya kuskure a karatu ko wata aya ta take masa sai kawai ka gyara masa kai ba sallan kake ba ba ma munsa bane to ya hukuncin wannan ko kuma kana wata sallan daban ga wasu suna wata sallan daban kana naka sallan ya kaji limamin waɗancan ya kuskure sai ka gyara masa to ya matsayin wannan jawab amsa ya ce wa man fataha ala ghairi imamihi duk wanda ya gyara ma wanda ba limamin sa ba shi ba ma mun wannan limamin bane batalat salatuhu yace sallansa ta ɓaci domin ya sa baki a cikin abin da babu ruwansa wannan shi ne abin da malam ya faɗa to kafin mu yi nisa shi gyara akan wadda ba limamin ka ba malamai sun kasa shi zuwa gida uku idan ya kasance ba a fatiha ba ne ba karatu ne na sura ba ya fita ɗaya daga cikin ababe uku na ɗaya ka yi gyara wa limamin wato mutum ya yi gyara wa limaminsa wadda shi mamun wannan limamin ne to wannan daman kuma shine karatunmu a matsayinka na mamu limaminka da yake jan ka sallah ya yi kuskure ko ya tike a karatu daidai ne ka gyara masa sunna ne da ka samu ladan ɗaga shi na biyu idan ya kasance wadda ba mamun wannan limamin ba shi ya ma limamin gyara amma sai ya kasance shi mai yin gyaran ba a cikin sallah yake ba shi kawai yana zaune ne abinsa a gefe sai ya ji ga wani limami yana sallah mutane ya yi kuskure sai ya yi masa gyara to wannan shi ma ya matsayinsa na uku shi ne mutumin da ya gyara ma wani limami wadda shi ba mamun wannan limamin ba ne kuma amma shi ma yana cikin nasa sallah yana wata sallah daban kuma sai ya gyara ma wani limami an fahimci rabe-raben abu na farko mamu ya gyara wa limaminsa suna sallah tare na biyu wato wadda ba mamu ba shi yana zaune a gefe sai ya gyara ma wani limami da yake sallah ko kuma na uku kuma shine wadda wato ya kasance yana cikin wata sallah kuma sai ya gyara ma wani limamin da yake jan wata sallah daban to na farko shine idan ya zama mutum mamu ne yana bin liman ya yi liman ya yi kuskure a karatu wannan daidai ne ya daga shi amma za mu zo mu ambaci akwai sharuɗa da ka'idoji da malamai suka bayar wajen daga liman ba haka kawai za a yi abin kara zube ba akwai ka'idoji da za a bi saboda abin ya tafi a tsari yadda musulunci yake son sa wannan kan ya halatta limamin ka yi kuskure ko ya tiki a karatu ka tada shi na biyun shine kasance limamin da ba kai ne limamin shi ba limamin ka bane a gefe kawai kake zaune ba sallah kake yi ba to wannan shi ma ya halatta kai ba sallah kake yi ba ka ji wani mai sallah ya yi kuskure ka ɗaga shi wannan daidai ne kuma wannan ba zai ɓata sallan wannan limamin ba don kasancewan wadda ba mamunsa ba yi masa gyara wannan ba zai ɓata sallan shi mai sallah ba daman kai ba sallah kake balle a ce sallan ka ta ɓata kana zaune ne abinka to wannan gyaran da ka masa bai ɓata sallan shi wadda kai masa gyaran ba wannan shine fahimtar mazhabin malikiya da shafi'iyya amma mazhaban hanafiya su suna ganin yin haka ba daidai ba ne ba al'imamul baji al-maliki a cikin almuntaka ya ce wala ba sa an yafta hamal laisa fi salatin alaman huwa fi salatin babu wani laifi wadda ba a cikin sallah yake ba ya yi gyara ma wadda yake sallah wannan daidai ne ba komai ibn qudamatul sai a cikin almuguni yace wala ba'sa an yaftaha alal musalli man laysa ma'ahu fi salah babu laifi wadda bai tare da limami a cikin sallah yayi ma wannan mai sallan gyara daidai ne ba komai jama'a an fahimci wannan ba komai sallan wadda aka masa gyara ba wata matsala daman shi mai gyaran ba sallah yake ballata na abinciki sallansa daman shi a zaune yake wadda aka masa gyaran daidai ne ba wani abu kuma wadda ya gyaran ya samu lada to sai mu je na ukun mai sarkakiyan shine mutumin da shi mamun wani limami ne kuma ya yi gyara ma wani limamin da ba limaminsa ba to a wannan yanayin malamai suka ce makaruhi ne ma'ana abin ƙi ne ba daidai ba ne yin haka amma sallah ba ta ɓaci ba don mutum ya yi irin wannan gyaran ma wani limamin da ba nasa ba ina fata an gane shi mai gyaran sallansa bata ɓaci ba shi ma wadda aka yi masa gyaran sallansa bata ɓaci ba wannan shi ne mazaban hanafiya fahimtar su kenan malikiya ma sun tafi su kuma sun tafi akan cewa sallah ta ɓaci kamar yadda kwasani wani littafin na ahadari ai dan malikiya ne to malikiya su suna tafi akan sallah ta ɓaci in dai kana cikin sallah kai ma wani gyara wadda ba limamin ka ba sallanka ta ɓaci amma hanabila suna ganin sallah tana nan sai dai su ma malikiya wato sun ɓata sallan shi mai yin gyaran ne amma sallan wadda aka yi masa gyara tana nan lafiya kalau kai da kai gyaran kai ne sallan ka ta ɓaci domin ka yi shishigi ma'ana ne cewa ba kama tara hankalinka akan sallan da kake yi ba har ma wani kake ji ba ma sallan ka ba to wannan sallan ta ɓaci amma shi wadda ka masa gyaran shi tun da shi ai ce yadda shi aka yi dan an baka ba ya ka nemi daga ina yake shi an masa gyara ne ya dauki gyara don haka shi sallan sa lafiya kalau shi da aka yi masa gyara su kuma zaben hanafiya suka tafi akan cewa sallolin duka biyu sun ɓaci da wadda aka yi masa gyara da wadda ya gyara su sun ɗiba da faɗi kai da kai gyaran kana cikin sallah kai gyara ma wani limamin da ba limamin ka ba to da kai da kai gyaran da shi da kai masa gyaran suka ce duk sallan ku ta ɓaci ya kun sake to amma hakikan magana gaskiyar magana tsaka tsakiya ba da a ce sallah ta ɓaci ba kamar yadda su hanafiya suka ce da kai da kai gyaran da wadda aka masa gyara duka sallah ta ɓaci sannan kuma su ma malikiya da suka ce sallan mai gyara ta ɓaci amma wadda ake masa gyara sallar tana nan to sai a tsaya a tsakatsakiya cewa dukansu babu wadda sallansa ta ɓaci illa ya kada shi mai yin gyaran ba a so ya yi haka ba ya rage wani abu na kasalla don sallarsa domin ya samu tawaya a tsumanina wato nutsuwa da tara hankali akan abin da yake ya concentrating akan sallansa hatta kai mai yana jin karatun wani mai sallah daban har yi masa gyara to wannan zai rage masa lada amma sallah bata ɓaci ba hujja akan wannan ibn qudama al-maqdisi yace yukrahu an yaftaha man huwa fi salati ala man huwa fi salatin ukhra makaruhi ne wato wanda yake cikin wata sallah ya gyara ma wani wanda yake cikin wata sallan daban aw ala man laysa fi salatin ko kuma kana sallah ne ma kun ga wani karin bayani kana sallah sai wani yana karatu a gefen ka kawai shi na zaune na tilawa ne sai ka je ya kuskure kana sallah sai kuma ka gyara masa to wannan yaran da kai din kayan makaruhi amma dai bai bata sallan ka ba tunda qur'ani kai ba wani zagi kai ba wata magana ba gyara kai na qur'ani don haka ko da mutum na cikin sallah ne ka masa gyara ko kuma a kawai na zaune na tilawa ne ka ji ya bata sai ka gyara masa kai kuma kana sallah makaruhi ne amma sallan ka tana nan li'anna zalika yusgiluhu an salatihi domin wannan gyaran da zaka yi ko shakka babu ya shagaltar da kai gabarin sallan ka ka tafi da tunaninka wajen kai masa gyara to wannan dan tazaran da ka samu na rashin wato nutsuwanka da kuma tara hankalinka akan sallanka ya rage maka ladan sallah amma sallah tana nan wa kad qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yace gashi kuwa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace a hadisi inna fi salati la shughlan lalle cikin sallah akwai shagali ma'ana akwai aiki da ya kamata ka tsaya kai shine wannan abun da zaka yi din ko ka ɗan raba hankali ba naka ba ne shi ne ma'anar lashugulan ma'ana sallah wani aiki ne da ake son ka mai da hankali ka yi shi yadda ya kamata to da haka kaga idan ka ce za ka ji karatun wadda yake gefen ka sa'on yana sallah ne ko na tilawa ne zai zama kenan ka raba hankali to wannan zai jawo maka raguwar ladan sallah al-imam baji a cikin al-muntaka yace wa in kana fi salataini mukhtalifataini idan wadda aka yi masa gyara da wadda ya gyaran suna cikin salloli ne kowa da tasa sallan ba wai wannan mamun wannan bane kowa na nasa sallan sai ya zama wani yayi ma wani gyara a karatunsa yace to la yabtahu ahadu ma alal akhar ko kadan ba halatta musu a ce ɗaya yayi ma ɗaya gyara ba idan idan yaji ɗayan yayi kuskure matukan dai ba sallah ɗaya suke ba ɗaya mamu ɗaya liman li'anna fihi istighalul lil fatihi an salatihi bi salati ghairihi domin cikin yin wannan gyaran akwai shagaltuwa na shi mai yin gyaran gabarin sallansa shi har ya shagaltu yana jin yawa ne yake a cikin nasa sallan wata gariran bi fardihi kuma wannan kaman ya jefa wannan sallan da yake a cikin garari ne wa rubbama addahu dhalika ila sahwi wa idkhali nafsin fil ibada kuma babu bukawa wannan dai sa wata kila ma iya rafkanuwa tunda ya tara hankalinsa na jin karatun wancan yayi masa gyara shi kuma bayan ya gama gyaran ya dawo nasu ya manta ma a ina yake kunga wannan ya jawo kansa shi kansa ya bata sallansa ko kuma a ce ya jawo wani abu a sallansa wanda sai ya sa shi yayi rafkanuwa ko ya wata sujjada saboda ya raba hankali ya kai tunaninsa cikin sallan wani Abdurrahman Al-Juzairi a cikin littafinsa Al-Fiqh wa al-Madahib al-Arba'a yace amma al-fatu ala ghairi imamihi mutun yayi gyara ma wadda ba limamin sa ba sawa'un akana dhalika fi salati am kharijiha shin wannan da aka yi masa gyaran a cikin sallah yake ko a wajen sallah yake fa innahu makruhun yace wannan makruhi ne ba a so haka ba yana rage lada li adamil hajati ilai saboda ba bukata kai da kake sallah ai aikin ka ya same ka ka shigalta da aikin da kake yi kawai mai karatu ba shi ya ji da nasa wala tabtulu bihi salatu amma wannan gyaran da zaka yi din koda kai kuskuren yi sallanka ba ta ɓaci ba li'annahu qaulun mashru'un fiha domin ai karatun qur'ani abu ne wanda an yi da shi a cikin sallah ko bako ne bayan da yake kai sallah ba karanta qur'ani ba don haka in dai kai gyara ma wani na karatun qur'ani wannan sallanka tana nan ba ta ɓaci ba domin daman ai sanannen abu ne qur'ani akan karanta shi a cikin sallah to sai sai kai gyara ma wani a lokacin da kake sallan to wannan sai a ce kai makarwi domin ka karanta qur'ani ba gurbin sa ba da kuma mai da hankalinka akan abin da wani yake yi sawawun a cikin sallah yake ko ba a cikin sallah ba to wannan sai ya rage maka ladan da zaka samu na sallanka amma sallah tana nan don haka kun ga kenan gwargwadon wannan dan shawagin da muka yi za a gane cewa akwai dan rage kaifin abin da malam ya bayan na hukunci kun ga ya ce wa mun fata ala ghairi imamihi batalas salatu shi abun malaman malikiya kamar da muka karanta wanda ya gyara ma wani wanda ba limamin sa ba kawai sallarsa ta ɓaci kai tsaye to a gaskiyar magana akwai sassauci abin bai kai haka ba ba ta ɓaci ba amma dai mutum ba haka aka so ya yi ba wannan kuma yana rage ladan sallan wanda ya haka ɗin sai mu kula abu na gaba ya ce su'al tambaya hal yaftahu ala imamihi mutlaqan shin wadda ya tashi zai yi gyara wa limaminsa limamin ya samu tuntube a sallah shin haka kawai zai yi wannan gyaran saki ba kaidi haka kawai yayi gyaran ba wani ka'ida ko doka amsa ya ce wala yaftahu ala imamihi shi mai yin gyaran ba zai yi gyara wa limamin nasa ba illa an yantazira al-imamu illa an yantazira al-fatha sai in limamin ya dan yi shiru ya nuna cewa lalle yana da bukatan gyara amma misali ya yi kuskuren bai ma san ya yi yana ta karatunsa to kaga wannan ka tsaye da shi ka ce za ka masa gyara za ka rikita shi ne ma amma shi kansa ya gane ya yi kuskure ko kuma ya tiki ya kasa gaba ya kasa baya kaga ya nuna ya ba da daman a masa gyara don haka sai in ya ba da wannan rum din ya ba da wannan kafan da daman kafin sai ka masa gyara amma misali ya ma yi kuskuren bai san ya yi ba kawai ya ci gaba to ka dawo da shi akwai matsala au yufsidal ma'ana ko kuma dai hanya na biyu ko da bai tsaya ba idan ya zama ya bata ma'anan ma'anan ya yi muni ya zama kamar akwai zagin Allah a cikin kuskuren da ya yi to wannan ko da bai ba da kafan a masa gyara ba da masa gyara saboda kar wato ku yi laifi kai da shi tun da abin da ya yi din nan a bisa kuskure ya bata ma'anan ya yi muni to wannan kalalle za a dawo da shi ko da bai ba da kafan a yi masa wannan gyaran ba to a bisa ga haka na ga cewa ya kamata mu ɗan tattaro wasu daga cikin abubuwan da malamai suka faɗa na abin da ya shafi wato hukunce-hukuncen yin gyara wa liman da haka za mu karanta su ɗaya biyu uku sannan sai mu ci gaba abu na ɗaya malamai suka ce yin gyara wa liman laisa wajiban ba fa dole ba ne mu fara gane wannan cewa shi yin gyaran ba dole ba ne ba illa fil fatiha inda yake zama dole kawai shine a karatun fatiha idan liman ya zo ya manta wata aya ya tsallake ta to wannan kan wajibi ne ko da bai ba da dama a masa gyara ba a tsaya a gyara masa don ya dawo in ba haka ba sallan ku akwai matsala domin fatiha rukuni ne daga cikin rukunan sallah rashin yin ta cikakkiya a rage wata aya a cikin ta wannan zai sa sallan ku da zama ba ta yi ba don haka gyaran mu gane cewa ba wajibi ba ne in a karatun sura ne amma a fatiha ne shi kan dole ne fa yajuzu adamul fatihi in idza kana fihi laghtun aw tashwish don haka kenan ya halatta ka kyale liman ya ci gaba da tafiya ko da kuskuren ya yi matukan dai wannan gyara da za ka yi masa zai jawo rikicewar sallah ya riga ya yi kuskurensa ya wuce bai ba da dama a masa gyara ba shi watakila bai ma gane ya yi kuskuren ba ko ma'anan ba ya ɓaci da yawa ba ne to kyale shi kawai ya tafi domin dawo da shi din za ka rikita shi ya rasa ma me zai yi bali su koto a wulato a lokacin kan yin shiru ya fi ka kyale shi kawai ya karasa in ma tikewa yi ka bar shi yayi ruku'unsa in kuma ya riga ya wuce ne shikenan kyale shi don haka dai da farko a gane shi kansa gyaran sunna ne amma ba wajibi bane dole dole sai an gyara abu na biyu ikhlasun niyya ana so duk wanda zai yi gyara wa liman ya tsarkake niyyarsa wajen yin gyara ta yaya ya zama niyyanka shine i'anatul imami ka taimaki liman wajen sallan ku ta inganta ta gyaru da kyau walaisa ta'anifuhu kar ya zama manufanka ne masa gyaran kana so ka kurusta shine ka nuna jahilcinsa cewa ba bai ma kamata a ce shine liman ba to yana yana bata kawai da fushi kamar sau gyara dan ka nuna cewa shi kasashe ne in kai haka ko da gyaran daidai ne ka bata ladanka baka lalada abun Allah wala ta'aluma alai kuma kar ya zama kai haka idan kuma ka nuna kai mai ilimi ne ai limamin ma kullun sai ya bata ba mai daga shi ne mai daga shi a masallacin kaga wannan ka bata niyanka ka bata ladanka wala izhara da'fihi amama an-nas kare zama saboda manufan ka nuna kaskancin sa da raunin sa wa mutane cewa ai bai ma kai ba wato kaman gani ni da na kai an kisa ne al-imami an zo an sa wani ya zo yana ta bata karatu ka kyautata niyya ya zama dan gyaran karatu ne dan sallanta inganta na uku al-aqrabuna min al-imami aula bil fathi wadda suka fi cancanta da su yi gyara wa liman idan ya yi kuskure a karatu su ne wadda suke makusanta wadda suke saho na ɗaya saho na biyu na dab da liman shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha waɗanda za su bi baya na su zama a sahun gaba musamman a saitin liman su kasance ma'abota hankali da kuma ilimi ta yadda idan wani abu na kuskure ya faru a sallan kai tsaye ba sai wani ya jawo masu riga sun gyara wa liman idan uzuri ya kama liman alola tarore ko wani uzuri ya faɗo masa ya tashi jawa ya jawo zai jawo wanda yake mai ilimi da zai iya ɗorawa akan abin da yi kara irin jawo wanda aka ce bayan an yi wala dalil amin liman a dai lokacin kuma aka samu matsala alolansa ya warware sai ya jawo wani to a yamakon ya zo kawai sai ya ce wallah ba shi kaɗai ya ce amin ɗin ba shi yana da tan liman yana so ya hukunta masu amin ɗin nan ne to kaga sakamakon rashin sani kuma ya zo daidai sai cin liman kaga wannan ya bata mutane sallah dole aka tuntsire da dariya sallah ta lalace to da aka wanda suke mafiya kusa da liman suke ɗan kurkusa sahun gaba sahu na ɗaya sahu na biyu na uku haka wanda suke dab su yafi kamata a ce su ne da su yi gyara idan liman ya yi kuskure a karatu su gyara mai wa alaihi a bisa ga haka fala yan bagi lima amumin fi atrafil masjid aw fi sufufil mutaakhira muzahamatul aqrabin bai kamata ba kenan wanda yake can baya ko ma wanda yake wajen masallaci yayi gogayya da mutanen masallaci wajen gyara wa liman kana can baya kuma ka ce kai da ka rika gyara wa liman ka ji liman ya bata kai ka daga sauti kaga wannan akwai kuskure a ciki kuma kana ta waje a ce kai zaka yi gyara wa liman ko kuma misali masallacin wato upstairs ne wanda akwai sama akwai kasa kai kana ta sama kuma liman na kasa ka ce zaka yi gyara to shi yasa ake so lalle wanda da su yi gyaran wanda suke kusa da liman kar ya zama daga nesa domin ya zama daga nesa zai haifar da tashwishi me tashwishi shine da a samu rikita rikita za a ji muryanka duk da ka ji hankalin mutane wajen jin gyaran naka kai ka daga murya da yawa wataƙila wasu masu razana sakamakon daga muryanka ko ya zama an samu wani abin da yake na hayaniya wancan yayi wancan yayi amma idan wanda suke na kusa ne kun ga ba bukatar sai sun daga murya da yawa liman zai ji sarai amma kai da kake nesa ko da ka daga murya in ba ka daga sosai ba kila liman din ba zai ji ba kila ma rikita shi zaka sake yi don haka kenan a tsarin yin gyara wa liman a karatun sallah an fi son wanda suke dab da shi su da su yi masa wannan gyaran shi yasa ake so a samu wanda suke masana a dab da liman din shi yafi kamata kuma har yanzu a gane cewa wato a kamar yadda muka faɗa cewa hadisi na annabi ya ce liyali ne minkum ulul ahlami wan nuha sun mallade ne lunan hadisi ne wanda muslim ya rawaita mu tafi da gudu abu na hudu shine idza ghalaba ala dhanni al ma'mumi anna al imama la yasma'uhu falyaskut idan har kana da tabbacin cewa kai nisan da in ka ce za ka yi gyara wa liman ba ma zai ji ka ba mafi alkhairi ka yi shiru kawai domin bata lokaci ne daman so ake ka gyara masa don ya ɗau gyaran ya ci gaba to kai kana nesa kana gani lallai in ka yi masa gyaran kila sautin kama ba zai je ba saboda kana can baya ko kana ta waje to kawai wannan ko da ka san gyaran kuma an rasa mai gyaran sai kai kaɗai duk da haka kawai ka yi shiru saboda ko ka yi ba zai amfani ba li'annahu la fa'idata bil istimrar fil fathi ma adami sama domin zai zama babu wani fa'ida cikin wannan ci gaba da ƙoƙarin gyaran tare da cewa liman bayi jinka to mai ribansa damun shi ake so ya ji don ya gyara kuma ba zai ji ka ba to kawai ka yi haƙura na biyar la ya juzo an yi tawallar tashiha walfata alal imami aktharu min wahidin fi waktin wahid bai halatta ba a ce wadda su yi gyara wa liman idan ya yi kuskure a sallah ko a karatun sallah a samu mutum sama da guda ɗaya a samu nan wannan naye ta nan wancan naye ta can wancan naye ta can da a rikita liman din a bashi ya ji guda daya don haka idan har ka ji wani ya fara yi shiru abunka ya ka bashi shi yayi wanda ka ji ya fara din amma kar kuma ka ji wani ya fara kuma kai ma kana yi to za ku rikita liman din li'anna hadha yu'addi ila ikhtilat al-aswat wa tashwit wa tashwish ala al-imam wannan zai bayi zuwa ga wato a rikita liman din kuma zai jawo hargitsin sauti wannan nayi ta nan wannan nayi ta can sai zama wajen ya dan samu rikicewa wanda yin haka ba daidai bane ana cikin sallah don haka ya zama mutum ɗaya ne zai yi kar a yawaita masu yin gyara din wani abu ya faru a lokacin da wani dan uwa yake gabatar da sallah na tahajjudi da ake a cikin ramadana goman karshe wasu kun san suna da tsarin da su ɗebo tun daga bakara sai sun yi sauka to Allah da ikonsa bai da wani mataimaki shi kadai yake jan sallah din to yakan ɗebo karatu daga bakara a taho alimrana a kwanakin to har sai da aka zo kusan ana dab da ranar gamawa kusan ana gobe sallah ko jibi kun ga kenan me yake nuna mana wannan an zo dab an yi ƙasa ƙasa su an masu sabbi kenan to ya zo ya ɗan yi aya ɗaya aya biyu a cikin sabbi sabbi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada sai ɗan tsaya zai mai da yawo fa zai ɗan haɗe yawo ya hutu ai sai ka ji gyara ta ko'ina wallazi kaddara fara wannan nayi ta can wannan nayi ta can aka rikita shi gaba daya alali ba wai bata yi ba kuma ba wai ya kasa gaban bane kawai hade yawo ne ba to wannan yasa ransa ya baci ma idan da sallah ya kama loudspeaker ce me yasa mutane ba su mana adalci ne don me ina kuke lokacin da muke su bakara su alibana ba a jin matsin kwa akan yi bata to wannan kawai dan dan gyara mu dan ya hade yawo addu'a fice da gyara oke wato mana an zo sabbi gonan kowa don haka yanzu kowa yana da fatanyar shiga ya nome to da haka mutane suke in aka ɗebo inda ba sani ba to haka amma in aka ɗebo inda suka ɗan sani to ko da ba batan ba ne sai ga gyaran ya yawaita wannan na ita can wannan na ita can to da haka da Allah ko da gyaran zai faru to ya kasance mutum ɗaya in ka ji ya fara yi to kyale shi kawai kar kuma yana yi kai ma kana yi a samu sauti da yawa na shida daga cikin ladubban yin gyara wa liman idan ya yi kuskure a karatun sallah yan bage ita'ul imami fursatan fi tashihil khata'i wa adam ijali alaihi fil fath abinda ya dace shine ka dan bashi sarari ka bashi dama kar da yayi batan da ka gyara masa a dan bashi dama shi da kansa watakila zai iya gyarawa wani ya dan je gaba ya dawo sai ga ya dauka to in ya je gaban ya dawo ka ji bai dauka bai dan sake to sai ka gyara masa amma kawai da yayi ka ce zaka masa to wannan za a yi samun tashwishi da ka iya ruɗa shi kaɗan ba shi dama watakila zai iya fikin da kansa wal ghalibu annal imam al mutqina qad ya'rifu khata'ahu mubasharatan qabla al fath galibi zaka samu wasu mafiya limaman sukan iya gane kuskuren su kuma su dawo su gyara tun gabanin ma ka ce zaka yi masa gyara ya dan je ya dawo sai ya ji ya ya gano kuskuren sa da kansa don haka kenan kar daga liman ya ɗanyi ɗan shiru kaɗan kawai ka ce za ka hau gyara a a jira ya tabbata ma kuskuren ya yi mana kabannin ka yi gyara kar ya zama saboda ɗan wato ɗan hutawa ne na mai da numfashi ko ɗan haɗe yawu kawai kuma sai a hau gyara kamar da muka yi bane ɗazu ya inganta daga wato alimawul bai haƙi da ya yi a cikin asunan kubura imamu dara kotuni shi ma ya kawo hadisin abu abdurrahmani sulami daga aliyu ɗan abi talib allah ya ƙara masa yadda ya ce idastat'amakumul imamu fa'at'imuhu sharaɗin yin gyara wa liman shine idan ya nemi a yi masa sai a yi masa in ya nemi ku ciyar da shi sai ku ciyar da shi mana in yi bata ya yi bata ya kasa to ya ba ku dama kenan da ku isa baki amma kar ya zama bai ba da dama ba kawai a yi maza a yi kamar yadda kun ga asalin ma kan karatun namun malam ya ce illa an yanta daral fata dole sai in shi ya jira a yi masa gyara don haka kar a yi hanzarin cewa a yi maza yana batan a gyara masa a dan ba shi dama kaɗan in ya kai ya kawo bai gane ba to sai a ɗaga shi na bakwai la ya juzu lilfati an yafta alal imami illa ma a yaƙini khat'il imami wa sawabi fathihi bai halatta ba ga wanda zai yi gyara wa liman na karatun sallah ya yi wannan gyaran har sai shi kansa yana da yaƙinin cewa fa tabbas liman ɗin nan kuskure ya yi sannan kuma shi kansa a ɓangarensa ya samu yaƙinin cewa shi ma gyaran da zai yi yada da gyaran da zai yi za ta iya yiwa ya zama liman ba ma kuskure ba kai ne tunanin ka ya tafi wani guka aza kuskure ne ka ka ɓata masa karatu ko kuma ya kasance tabbas kuskuren ya yi amma kai kanka baka sanya za ka gyara ba kuma kana so ka sa baki kaga da ka daɗa lalata al'amarin ne don haka dole ka tabbatar da farko kuskuren ne na biyu kai da gyaran da za ka yi ɗin haka gyaran yake kun fahimta to da haka wannan wajibi ne dole sai an samu haka tabbatar da kuskuren liman kuma kai ma ka tabbatar da gyaran naka daidai ne kar ka sake jefa shi rami kuma daga ramin da ya fada to a ƙarƙashin wannan kun ga abin da yasa malamai suka kawo wannan sharaɗin shine a cikin alkurani mai girma akwai al'ayatul mutashabihat ayi wadda suke masu kama da juna ta iya yiwa kai hankalinka wani suran ya tafi kuma ba inda liman yake karanta ba sai ka je ka ruda shi ga suran da yake ya gane karatunsa sarai kai kuma ka je ka sefa shi wani waje inda yana kama da wajen da yake karantawa kaga sai ya zama kuskure kamar misali faɗin Allah waja amin aqsal madinat rajulun yas'a qala ya qawmi tabi'ul mursalin to kaga wannan ayan suna kama da ayan da ke cikin suratul qasas waja'a rajulun min aqsal madina a lokacin sai ya zama rajulun din ne ya fara zuwa kafin min aqsal madina a wancan kuma waja'a min aqsal madina rajulun rajulun din na can gaba to da haka idan bisa rashin fahimta sai liman yazo yana karanta na cikin suratul qasas waja'a rajulun min aqsal madina yas'a kaza kaza sai kai kai zaton cewa to ai rajulun din nan ba anan ya kamata yazo ba yana can ƙarshe ne sai kawai kai saurin masa gyara ka ka bata masa karatu da haka ka tabbatar cewa gyaran ne yayi a sannan kuma misali a karatun ƙur'ani kamar da kuka sani an saukar da ƙur'ani da harfofi guda bakwai kira'o'in suna da yawa ba iya hafsu da ka saba da shi bane ba iya warsun da ka sani bane akwai kira'o'i daban-daban akwai tsarin karatun da in kai baka sani ba zaka iya wato ɗauka cewa barna ake ko ɓata karatun ake yi musamman mu da muka saba da hafsu a ta nan misali a Najeriya galibi to sai ga cewa idan mutum na warsu ko ta kira'a na ibnu zakawan ko na shu'uba ibnu ayyash ko ibnu kafir da makamantansu sai ga mutum ya rikice sai ya rika ganin cewa wannan fa qur'ani bata qur'ani ma yake alhali baka sani ba wani tsarin karatu ne da kai baka sani ba to haka sakamakon bambancin waɗannan kira'o'in wajibi ne kai taka tsantsan ka san ma limamin da wani kira'a yake karatu kar ka dauka da kira da ka sani ne ka je ya karanta wani kalma ba yadda ka saba jinta ba ka ce ai bata karatu yake barin gyara masa a'a ya zama kana da ilimin cewa lalle wannan irin kira'an da ka san ne yake ko kuma wata ne daban ya inganta hisham ibn hakim ɗaya daga cikin sahabbai ne wata rana ya zo yana jin jama'a sallah sai ya ɗibo suratul furqan yana karanta wasu ayoyi daga ciki sai na umar sai ya ce ni ina matsayin mamunsa ina binsa to amma yanzu da rijiyar da yake koro karatun sai na ji abin bako ya mun bambara kwai bayan da saba ji annabi ya karantar da ni ba ya ce kittu an a'ajila alaihi wannan ya sa na yi kusa kamar in je in fusgo shi in jawo shi ya zai zuka fata karatu wa mutane ana sallah sun ma'amhaltuhu ya ce to amma dai na daure na ya haƙuri na ɗan bashi dai a gama sallah hattan sarrafa har sai da idar da sallah to bayan ya idar ne shi ne ya ce a sai na tafi na je na tukume wuyan rigansa faji'tu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na je na kai shi wajen annabi nace to ga fa hisham na ji fa yana bata qur'ani yana kana yana karanta ba yadda kai ka karantar da ni ba sai annabi yace to da farko sake masa riuyar riga sai ya sake shi sai yace kai hisham karanta sai karanto bayan ya gama sai yace kai umar to karanta kai ya ka sani ai bayan shi hisham ya gama sai annabi yace haka za unzilat haka aka saukar haka yadda ya din daidai ne sai ce ta kai umar karanta kai aka sani sai karanto shi ma sai ce haka za usul haka aka saukar da naka da nasan duka ɗaya ne kun ga an raba kes to da haka in baka sani ba sai ya kai irin na sayin na umar ko ba haka ba to da haka sai ya zama mutum yana da ilimi lalle wannan kira'an da ake yi ba wai kira'an da ya saba yi bane to sai kai shiru ka sama kanka lafiya dan kar ka je ka ji kunya abu na takwas la yanbaghi fatu illa fil khata' wadih wato ba bai halatta ba mutum ya ce zai gyara wa liman sai a kuskuren da yake a fili yake a bayyane wale safi a hakamin tilawa kar ya zama kuskuren na hukunce-hukuncen karatu ne wadda sai masana wadda suka yi zaman aji wadda suka yi tajawidi suka dakkake al'amura na makharijin huruf da sifatul huruf da makamantansu su ne kawai da su iya sanin wannan to haka in ya zama na gyara ne irin na sai bai gunna ba ne ya zo wajen amma ya ta sa'alu kawai sai ya ce amma ya ta sa'alu a maimakon ya ce amma ya ta sa'alu bai ja madawa bai gunna ba ka ce ai dole ya ka dawo da shi ya yi karatu mai kyau sai ya ce amma sannan ya ce ya ta sa ya ja madda ya madda biyar madul wajib a'a irin wannan gyaran ne ba komai ko kuma wajen su abin da ya shafi kha'un ne da sauransu sai bai iya faɗansu yadda ya kamata ba ka kyale shi karka ce in ka ce za ka matsa masa da wannan gyaran to karatun ma ba zai je ko ina ba shi bai san ka'idojin ba to in ka ce duk wani gyara na irin wannan sai ka masa to bayan da za a je da karatun ya dai a fasa sallan kenan to da haka irin waɗannan ƙananun kurakurai na mafitan harufofi da su gunna na jan maddodi a yi afuwa a kansu ko da liman ya ɓata ko bai ja madanda dai ba shi wannan a kyale ba wani abu a kansa na tara la ya juzu lil ma'mumi an yahmila mushafan li mutaba'ati al imami wat tashihi lahu bi halatta baga mamu a ce sai ya dau qur'ani a hannunsa yana bibiyan kuskuren liman wai dan yayi maza yana kuskuren ya gyara masa mun yi karatun a wancan satin wadhalika li annahu fi salatin wa laysa fi ta'limin wa ta'allum abin da yasa aka faɗa ka dan mutum ya gane cewa yana fa sallah ne a fagen sallah yake ba wai yana fagen ilmantarwa ne da bada karatu ba idan ka zo jin haddan ɗalibi ne ko wanda yake baka hadda shine da ka rike Qur'ani kana bibiyan sa kana jin kuskuren sa ka gyara masa dan kar ya tafi akan kuskure amma in sallah kake ba wai kai malamin limamin bane ba dora ka matsayin malamin sa ba kawai dai ka jira sai in kuskuren ya zama na zahiri kafin sai kai kokarin yin gyara da ka daukan qur'ani da cewa zaka ji kuskure liman ka gyara masa wannan ba wanda ya saka wa idza ta'azzarat alal imam alqira'atu raka'a idan har a wato wannan karatun ya gagara wa liman ba dole ne tunda baka yi hadda ba misali ba dole a ce sai ka dau Qur'ani wai dan duk batan sa kar ya sha sai ka masa gyara ba a'a ka kyale shi idan ya kasance yayi wannan kuskuren kuma an rasa mai gyaran taraka tilkal aya sai ya bar wannan ayan ya je ya karanta wata sura daban ya fita daga wannan suran ya je wata wadda zai iya yi idan ma hakan da ya gagara kawai ya yi ruku'unsa babu wani laifi sallah kuma ta yi ba komai da haka ba sharaɗi ba ne ba wai duk kuskuren liman sai an gyara masa dole-dole kamar da muka faɗa a farko ai sunna ne ba wajibi ba to da a ce wajibi ne shine da a ce dole sai ka ɗau ƙur'ani ta yadda in yi liman ɗin ya yi kuskure kar a bacci ya tafi akan kuskure sai dole an gyara inda yake zama dole kawai kamar da muka faɗa a fatiha ne wannan in ya zama fatiha duk ba da ya iya fatiha mai kyau a cikinku kuma limamin ana samun gargara a fatiha to ba laifi ɗaya ɗau ƙur'ani ta yadda liman ɗin na ɓata a fatiha sai a gyara masa amma in a karatun sura ne ba sharaɗin a ce dole in ya ɓata sai an gyara masa a bashi in ya gagara ya tike ya canza wata sura in hakan ma ya gagara kawai ya roko abinsa sallah ta yi ba wani abu da haka bai halatta ba ɗaukan ƙur'ani a yi ta bi domin kamar da muka wuce a wancan karatun cewa shi wannan runguman ƙur'anin yana jawo abubuwa guda hudu abu na farko zai zama ya tafiyar maka da nutsuwanka sai zama duk hankalinka ka tara shi akan bin layukan Qur'ani da harfofinsa kawai shi abin da kake bi kenan alhali ana so a sallah ka rika tuna girman Allah kana halatto da cewa fa yanzu kana gaban ubangiji ne na biyu rike Qur'ani nan zai jawo wato ya kasance kayi watsi da sunnan dora hannun dama akan hagu tunda dole zaka rike da hannu ɗaya sai dai ya zama ka dan dafa hannun hagu kawai shikenan kaga ai baka yadda ake so ba na uku dai zama abinda ake so na in mutum yana tsaye a sallansa ya rika kallon gurbin sujadansa sai kai baka kallo kai Qur'ani kake kallo ga sunan dai guda hudu ne wa zai tuna mana ɗayan alayi halin dai waɗannan abubuwan ko iya so aka rike kaga wannan ya isa a hana wato rike shi alkur'ani din saboda ba wani dole a cikinsa kuma zai jawo mutum ya yi hasarar waɗannan ladaddaki na kula da sallansa na goma daga cikin ladubba na mai yin gyara wa liman a karatun sallah shine idan asarra al-imamu ala qira'atihi idan alliman ya doge akan karatunsa mana ka masa gyaran amma sai ya ki ɗauka falayan bagilil mamumi an yi starsila filfathi wato bai dace ba ga shi mai yin gyaran ya dake na cewa limami ɗin ya ƙi barinsa ya wuce yana so zai wuce ka sake dawo da shi ai sai ya gyara a'a in misali watakila shi a ransa yana ganin nasa ne daidai kai gyaranka ba daidai ba ne to kai kuma ka dage lallai ya ɗauki nakan kaga da a samu tashwishi ya zama sallan ba nutsuwa a cikinta shi yana so ya wuce ya san daidai yake yi kai kuma kana so lalle ya dawo ya gyara yadda kake so ko kuma a gyaran naka ne kwata-kwata bai kama makwakwalwansa ba tabbas kuskuren yayi amma ya kasa daukan naka din to ka kyale shi kawai ba komai a cikin sa na goma sha ɗaya idan kafurat akhta'ul imami wa zahara da'fuhu fala yanbaghi mulahaqatuhu bil fathi wat tadqiqi alayhi idan ya kasance kurakuran liman sun yawaita fatihan ma bata tsira ba ballantana karatun sura yazo yayi ta dama karatun kila saboda gatansa ko dan gadan masallacin yayi ko kuma a shi shine tsohon limamin wurin tun a da ba za a iya cire shi ko a canza shi da wani ba rauninsa ya bayyana wajen abin da ya shafi karatu to a lokacin kan falayan bagi mulahaqatuhu bil fati wata daqiqi alai bai kamata a ce duk bata ya anta kokarin sai an gyara masa ba a ta bibiyansa dake dake bal tarkuhu li yukammila salatuhu ko li yukammila salatahu aula abinda yafi dacewa kawai a kyale shi ya kammala sallansa wa yubayyanu lahu ba'da sala sai a je a masa nasiha da gyara cewa ba akwai kurakurai a karatun kan nan don Allah ka koma makaranta ko ka je kai kokarin gyara waɗannan kurakuran ba wanda yace zai baka da limancin ka amma a gyara in ba haka ba karatun mamu a karatun sallan mutane kana musu wato wata lagigiya da sallan su tunda karatun bayi da kyau ko kuma a ba shi hutu a sa wani kafin shi ya je ya gyaro sai ya zo ya ɗora ya ci gaba ko ba haka ba amma a ce a ta binsa kuma an san ba zai taɓa iya gyara ba shi haka ya saba yanzu ina tunawa da an goma a wani limami shafa'ullah yana nan kwanci ba lafiya kusan shekaru da yawa gaskiya to shi ne a matsayin na'ibi da limamin ya allah ya masa rasuwa sai ya zama shi ne ya zama babban limamin to lai karatun babu daɗi duk yadda za ka yi ka gyara masa abin ba zai yi ba misali da kuka idan ya zo la'usmu bi hadal balad can cikin suran wajen fakku raqaba za ku ya ce fakku raqaba wani abu kaman wani fakku raqaba an yi an yi a gyara ina shi haka ya saba yi a wailin likulli humazatin lumaza raka ja ce wailin likulli humazatin lumaza karatun kenan da za ka gyara masa ya ce lumaza a dai sallah dai kan ba zai ba sai in misali a waje a fagen karatu ya yi ta maimaitawa kana masa yana maimaitawa to watakila zai ɗauka gyara amma a sallah kawai ka ce lalle sai ya ce lumaza ba lumaza ba akwai nauyi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ko to shi sai yazo yace alladhi khalaqal mauta wal hayata to dirin wadanga kurakurai da tarin yawa anyi anyi abubuwa sun gagara to kaga irin wannan dole a samu wanda da su tsawatar dan a samu ya koma makaranta Allah kalle ya gyara waɗannan karatukan nasa binsa da gyare-gyaren a cikin sallah ba zai haifar da wani gyara ba domin dama haka ya saba shi ba wai kuskure ne yake ba shi a gunsa ma domin haka harshen sa ya saba da haka ya haddace wannan akwai bukatar ya zauna aji ne ba wai a sallah ne zai gyara har abun ya gyaru ba na goma sha biyu daga cikin ladubban yin gyara wa liman tariqatul fathil mufaddala an yaqra al fatihul jumlata allati akhta'a fiha hanya mafi kyau na yin gyara wa liman shine idan yayi kuskuren sai ka ɗauko jumlan a cikakkiya ka gyara masa walaisal kalimatu wahdaha kar ya zama iya kalman ita kadai zaka gyara misali da mutum yazo yace wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa'a almu'minun to kaga kar ka zo kai ka ce mursalun in ka ce iya mursalun ba shine iya batan ba idh jaa'a almursalun ne sai ce idh jaa'a almu'minun to karka zo ka ce kawai mu'minun kai a gyaranka a sai ka dan ɗebo daga baya ka dan yadda ma'anan zai cika sai ka ce idh jaa ahal mursalun an fahimta kar ya zama iya kalman gyaran zaka faɗa masa zaka irkita shi sai dauka wani abu ne sai ya tafi wani waje daban ka baza mashi don haka idan da ka yi gyara mafi kyau shine ka dan ɗebo jumlan da zai dan bada ma'ana kar ya zama iya kalman da aka yi kuskuren iya shi kawai zaka gyara za a iya samun matsala na sha uku idan shara'a al-imamu fi ruku'i aqibal khata idan har liman yana yin kuskuren kuma kawai sai ya ruko abinsa sai zama wannan ayan da ya kuskuren ita ce ayan ƙarshe abinsa daga ita zai huta ya ruku'u yana yin karatun yana gamawa he kare da kuskure kuma sai ya tafi ruku'u fala yunasibul fathu fi hadhihi hal to a lokacin bai dace ka masa gyara ba to ya ma aje karatu ya tafi ruku'u so kake ya dawo daga ruku'un ya zo ya gyaran karatu ya riga ya ruku'u wannan kyale shi ya sha tun da ya ruku'u to magana ta kare ya tsira li'annar ruku'a ruknun domin kada ku manta ai shi ruku'i din nan rukuni daga cikin rukunnan sallah yafi karfi akan karatun sura da ake yi shi karatun sura menene shi sunna ne a sallah don haka mutum ba zai bar yin farilla ya dawo kan sunna ba don haka tunda har ya tafi farilla ba maganan a ce ya dawo kuma ya gyara ko da bacin yayi muni wa tasihul khata'i sunna shi kuma gyaran nan sunna ne amma idza lam yashra fi ruku'i falahu al-fathu idza wajada fursatan lidhalik idan amma idan ya kasance limamin bai riga ya ruku'u ba to wannan babu laifi sai ka jefa gyaran watakila zai dauka sai ya gyara amma an har ya ruku'u to ya sha a kyale shi kawai kila in ma'anan ya ɓaci da yawa in an yi sallah sai ka je ka tuna masa domin kiyaye gaba kar gaba ya sake afka ma wannan kuskura abu na kusa da ƙarshe daga cikin ladubban na goma sha hudu la ya juzul fatu minan nisa'i mutlaƙan bai halatta ba idan ana sallah da mata a masallaci ɗaya kuma limamin namiji ne liman kuma yana cikin karatun sallah sai ya kuskure a karatun ko ya tike to bai halatta a ce mace ne za ta ɗaga shi ba muryan mata al'aura ne illa ala ba'dhin al-ba'd sai in hakan sai in su mata a junan su kun san mata ya halatta su yi jam'i samu limamiya illa ya ka dai kawai su limamiyan su tana cikin saho ne a tsakiyar su ba ta fita waje yadda muke tura liman gaba ba don haka tana cikin sahun gaba amma ba za su yi ruku'u ba sai sun jira ta yi ba za su dago ba sai sun jira ta dago to wannan idan ita ne take sallah musu sai ta tuntube a karatu ko tike mata to su mata gyara amma idan ya zama maza da mata ne ake sallah a masallacin duk mazan aka rasa gwani sai mace ta gano karatu duk gane kuskurenta duk iya gyaranta ba za ta yi masa gyaran ba saboda kila wannan murya nata zai fito ya iya dauke hankalin mutane a tafi zuwa ga jin sauti ko ba haka ba to da haka bai halatta mace ta yi gyara wa liman ba na goma sha biyar la yajuzu ifti'alu mushajaratun bisababi khati'il imami ba'da intihai salah bi halatta ce a tayar da wani rigima ko hayaniya saboda kuskuren liman bayan an idan arga idan da sallah ba wani lokaci za ka iya samu bayan liman din ya ta kurakurai watakila an yi masa gyaran shi yana ganin gyaran ba gyara ba ne to sai kuma ka gana idan da sallah ai ta hayaniya ce ya za a yi kana bata karatu ana maka gyara ba za ka gyara ba ko a fita ai ta kunaguni ana ana ana ganin beken limamin to wannan ba daidai bane ba in akwai abin da yake na kuskuren sai a same shi a cikin mutuntawa ai gyaran amma ba wai ai harazin dinsa ko kuma aje ai ta gulmansa ana ganin ai baya kyautawa karatunsa ba daidai bane da sauransu to ai ba zai amfani ba sai in shi kuka gayawa shine zai iya gyara abin da yake na kuskuren da kuke ganin kuskure ne to jama'a wannan su ne abubuwa kaɗan daga cikin ladubban da ake so wadda zai gyara wa liman ya ladabtu da su domin gyaran ya bada ya haifar da ɗa mai ido don a samu cin nasara tun da gyara kayanka ne bai zama sauƙi maraba ba farko a kyautata niyya dai da sauran ladubba da muka faɗa Allah ya samu dace to ina ga damu dakata nan ganin cewa lokacin ya ja da yawa idan Allah ya kai mu satan gaba sai mu dora daga yadda muka tsaya abinda muka yi daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
amin ya rabb